watan rabi'u awwal bayan hijiran manzon jira manzo na rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wanda ya daidai da 21 ga watan 11 miladiya 2018 bisa kaddarawa Allah madaukakin sarki ya kaddari dawo mu da karatu a wannan littafin mai albarka sharhu sunna na Imam Aliyu Albarbahari Allah ta'ala ya kara masa rahama muna kan magana ne ta talatin da hudu babu ƙarar mu'allif man karaja an imamin min a immatin musulmi na fahuwa karijiyun faƙar shakka asar musulmin wa kalafar asara wa mitatuhu mitatun jahiliya mara yana magana akan wanda ke tawaye mashugaba wanda yake musulmi to duk wanda ya wannan sunan shi kawarij kuma ya raba kan musulmi ya saba wa hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kuma idan ya mutu a haka ya yi mutuwa irin mutuwa ta jahiliya saboda bi ma'ana akwai ɗabi'a ko hali irin na jahiliya saboda su larabawa asali kafin zuwan musulunci daban-daban suke ƙabila daban-daban ba su da wani shugaba ƙwaya ɗaya wanda yake jagorancinsu kowace ƙabila tana cin gashin kanta ne don haka za ta iya kai hari ma wata kabila kamar yadda an ɗan irin haka a wa'insu garuruwa a ko anan Najeriya ɗan nan unguwar za su iya kawai ɗan nan unguwa hari babu wani mutum ɗaya da isi haɗa kan al'umma ga baki ɗaya kamar a ce inda muke nan yanzu babu mutum ɗaya mai faɗa a ji kaga wannan ba daidai ba ne ba ina fata ana fahimta to su larabawa asali haka suke haka ma gida gida ne to wannan irin ita ce ake kira mutuwa ta jahiliya ba wai mutum ya mutu jahili ba ina fata ana fahimta mana suna daban-daban ba su samu haduwa ba sai da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yi kiraye su zuwa ga addinin musulunci sai suka musulunta suka zanto karkashin tuta kwaya daya ita ce tutar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da wani bayahudi yayi kokarin hada abin nan ausu da kazrat ko kuma ya kokarin hada su fada lokacin sai yake tuna musu wani abu da ya faru a tsakaninsu sai yake yin wata waka sai yasa har abin hayaniya ta fara tashi tsakanin mutane zai tuna ai abin da ya faru gidan suwa ne da gidan suwa ne shikenan kuma kowa sai aka tashi abin da ke cikin zuciyar shi na damuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakan zai faru alhali ina tsakaninku har Allah madaukakin sarki ya saukar da aya Allah madaukakin sarki yake faɗa a suratu Ali Imran waskuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikwana wa kuntum ala shafa hubratin minan nari fa anqazakum minha Allah madaukakin sarki yace ku tuna wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gabaki ɗayan ku kada ku rarraba ku zanto abu daya sai Allah ta'ala ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya muku da makiyan juna ne Allah ta'ala ya hada tsakaninku ba fada ba tashin hankali kowa zai iya taimakawa kowa kowa ya san mutuncin kowa babu wanda ke tunanin yana gidansa wani ya tsallako masa dan yafi karfin sa ya ci zalinsa ko ya cuce shi ko ya masa ta'addanci kuka waye gari yan uwa da ni'iman Allah madaukakin sarki da a gabar wuta kuke Allah madaukakin sarki shi ya fitar da ku a wani gun Allah ya ce waskuru iz antum qalilun mustada'afuna fil ardi takafuna ayyatakattafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun yace ku tuna lokacin da ku yan kadan ne kuna masu rauni a bayan kasa kuna jin tsoron a zo a muku cafka daya a gama da ku Allah madaukakin sarki ya tattaro ku ya karfafe ku ya taimake ku ya azurta ku da duk wani tsarkakan abin da za ku ci saboda ku gode wa ni'iman Allah madaukakin sarki wannan abin da yake kawo idan aka hada kai za a samu kwanciyar hankali za a samu zama lafiya shine nan malam yake cewa awwalan tafriqu jama'atul muslimin idan aka samu tawaye wa shugaba na farko to za a raba kan musulmi ne saboda wannan zai yi nan wannan yayi nan kaga abu ne mara kyau abu na biyu safakud dima'i bi ghairi haqqin za a yi ta zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙi ba wanda yi da wanda bai yi ba sai a samu wani yanayi mutum zai kashe mutum bai san me ya masa ya kashe shi ba shi ma kuma wanda aka kashen bai san me ya aka kashe shi ba abu na uku tasalludul adowi makiya abokanan gaba za su samu daman fadowa a kanku li'annal aduwa yafrahu bi hadha dukkan maki makiyin addinin musulunci yana so ya ga kan musulmi ya rabu ba su da shugaba kwaya daya walizalika saboda haka ne ma tajidunal kuffara yafrahuna bin shiqaqil muslimin za ka ga arna suna farin ciki idan musulmi suka samu rarrabuwar kai wa yafarriquna al muslimin su da kansu ma suna raba kan musulmi wa yusaiduna fi'ati dhalla sai su duba su wane ne bangaren da suke batattu ba su kusa da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai su rika taimaka musu wa yamiddunahum bistila wa yamiddunaha bistila sai su rika taimaka musu da makamai wa yamiddunaha bi taqdid min ajli an takruja ala jama'atil muslimin su rika taimaka musu suna musu karin kasa za su yanki wani guri sai su ce gurin ku ne kadai dan su raba kan musulmi wai hasilu tafarruqu fil muslimin sai a samu rabuwan kai a tsakanin musulmi kamar yadda suka yi a gaba ta tsakiya sun hada tsakanin kuwait da waye da iraki sai ce wani guri na wa'ansu ne shi kenan sai a samu matsala a yi ta kashe-kashe kamar irin abin da ya faru a ina a libya suna zaune lafiya duk irin zaluncin da shugaba yake yi musulmi ku yi haƙuri allah ta'ala ya raba ku da shi shi ne ya fi muku alkhairi akan a ce za a yi tawaye da wannan abin ya faru su libyan a yanzu ya suke kaga abin an rarrabu ƙasa ce ta ta musulmi amma wancan ya ce can nashi ne wancan ya ce can nashi ne babu wani wanda yake da zaune lafiya amma tare da cewa zaluncin da suke gani wancan ya mamaye ya zauna akan shugabancin aje a haka ne to amma kuma akwai kwanciyar hankali hasali abin da suke samu ma yanzu ba su samu shi iraki da aka samu wani suka bada suka goyi baya aka zo aka fada aka yi irin abin da aka yi kowa ya kai ko kai aka ba mulkin karshe kenan kana da kwanciyar hankali babu haka nan asiriya duk wani ƙasa na musulmi za su iya ƙoƙari haka abin da ya faru a afghanistan kuma idan suka dawo su wannan yahudawan abin da suke za su duba firkatar dalla kawai shi kenan sai su goyi bayansu ba haka suka yi ba sun goyi bayan nauzir alayi aina a wannan a afghanistan ko ina ka je za ga suna goyon bayan wa'anda suke firkatar dalla ne amma ba su ba goyon bayan kuma ahlus sunna a duk inda ake to haka kaga sai a samu rabuwar kai to shine babu kyau addinin musulunci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi shine hada kan musulmi da kuma hakuri da juriya amma in ba haka ba za su waye gari suna bada makami a wayansu malam yace fayagnamuna minhum ganimatan kama huwa hasil za su ci riba duk wani abin da America ta bayar in kwaya daya aka kona na shell ko wani abu to sai an biya shi za ka zo in akwai kasan akwai man fetur dan ba sa ma hasali ba sa fadawa kan kasa wacce take me ƙasa wacce take ƙasa matalauciyar ƙasa wanda ba man fetur babu abin da za su yi ba suna duba inda akwai wannan ne kuma ba sa fada ta'arna da a ce da gaske ne ai da wancan koriya ta arewa da yanzu abin nan su ma ba a samu haɗuwa ba ba san inda suke ba ko ba haka ba ne amma mai sika shi na har ma neman haɗin kai suke a tsakaninsu to amma kullum idan musulmi ne suna so samu wani bara gurbi sai su fada ko mu a najeriya nan abinda suke yi kenan sai su rika zuwa su kawo kaza akwai abin da suke hangowa riba suke ci fa haza kulluhu natijatu tafarruq al-kalima duk wannan abin da yake kawo raba kan musulmi ne raba kalmar mutane ne da an raba kalmar ku shikenan da wayansu sun fara yakan wayansu sai shigo da abinci sai shigo da makamai shigo da kaza a hakan nan sai su raba kan musulmi sai ya zanto kowa haushin kowa yake ji ku ta kashe junan ku da ma abin da suke so wa ma'asiyatir rasul haka nan duk wanda ya sa manzon Allah haka shi zai faru da shi wal khuruju ala walil amril muslimin zai kawo ayi tawaye wa musulmi shugaba wanda yake musulmi ne alhasil abinda ke tabbas dai anna man laysa lahu imamun duk wanda bashi da jagora da zai ce masa yayi ya bari fa innahu kallazi ya'ishu fil jahiliya daidai yake da wanda yake rayuwa a rayuwar da aka yi ta jahiliya a baya fa iza mata ko wa iza mata yayin da ya mutu famitatuhu jahiliya mutuwarsa mutuwa ta jahiliya walaysa ma'anahu annahu yakfur ba wai ana nufin ya zama arni bane lakin ma'anahu annahu yakunu fi khatlatin min kisal jahiliya yana da wata dabi'a yana da wani hali irin na jahiliya haisu la yadkhulu tahta da'ati imamin wa ya'ishu fawda ta inda bashi da shugaba da yake masa jagoranci yana rayuwa ne cikin hayaniya da rashin ina aka sa gaba koya ne ne yanzu koda cewa aka yi mutum sarki ne na zango to ya kamata duk wani mutumin da yake zango a ce yana ganin darajar wannan mutumin sai ka bashi aka ce mai unguwa ne idan to matsayin shi na mai unguwa ana bashi matsayin shi na mai unguwa sai ga an samu zama lafiya duk koyan da yake kar a rena shi tunda aka ce shine mai unguwa ko lawani ko aka ce sarki shikenan sai a yarda da haka in ya so a samu masu gaya masa idan aka ce mai unguwa ba zai faɗa a ji ba to shikenan unguwa kuma ta samu matsala amma idan to akwai mai unguwa idan wani abu ya tashi maimakon kana kasuwa kana zaune ko kana gona sai a ce ai ka je ana neman ka police station me yake faruwa wance da wani ne suka yi fada wala da wance ne suka yi fada shike na an tafi can amma aka ce mai unguwa ke neman ka sai ka tahi ka je sai aka ce dan gida dan ka ne dan wani aka ce suna kaza suna kaza to sai a bincike a san waye adda gaskiya wane ne bashi da gaskiya a nan gurin kuma sai a gyara ina fata ana fahimta to sai a ce mai unguwa ya hukunci sai ka ce wa ɗanka tashi mu je wajen mai unguwa shi da gani ka fara zuwa to za a san darajar mai unguwa shi ma ko mai unguwa zai shiga tattayinsa zai san me yake saboda me za a iya taruwa a unguwa sai a ce masa to yanzu wani kai abin da kake ba daidai bane ko ka gyara ko kuma a canza mai unguwa tunda abu ne mai sauki a canza mai unguwa ko ba haka bane ba to haka kowace unguwa an samu kwanciyar hankali an samu zama lafiya amma yanzu babu wanda ya sai faɗa a unguwa kaga an samu rarrabuwan kai to don haka sai ga arni ne za a je na cewa na to kaga wannan ba daidai bane to kaga wannan duk tafar wannan shi ke kawo rabuwan kai amma sai ku je a ƙarshe kai baka ji magana mai unguwa ba ko akwai wani malami liman ba a ji maganar sa ba sai a je kuma wani arni ya cewa cewa za a yi yanzu sai ku je ku yi hakuri kaza kaza kaza kuma sai an tayi sai ce sai ce kuma to shikenan yanzu sai a yi dai sai ka bashi dubu uku ya ce ai yanzu dubu biyar ne wallahi kuma sai ka ga katsar watsarkar dalar daji amma kuma dubu biyar nan ko da aro sai an samu ta a taba ganin wanda aka bashi dubu hudu ɗari biyar ce sai an cika dubu biyar sai an cika a je a nemo na ce kai yalla bai na ce ka san yadda ya samu wannan kuɗin ce wallahi tallahi ba za ka ƙara sisi daga wannan abun ba kawai in ba zai karɓa ku ba shi ya riƙe yara kai da kuka zo sulhu kai da ka zo sulhu kuma zaka zo ka bata abu nace ai wannan abun ba ba sulhu akai ba to kaga an kijin da gida ne da gida aka zauna tsakanin da Allah gurin mai unguwa aka yi magana sai su za a bashi to kaga ne sai a ce a biya ka amma can za a taro sai a ce kai hakuri kuma abun bayan da yake ba za a ce za a biya ba saboda haka wannan yana kawo matsala tsakanin mutane ya kamata a san darajar juna addinin musulunci ba addini na hayaniya ko na kowa ya abin da ya dama ba addinin musulunci ba ya san rabuwa haɗo kai abu ne wanda yake mai kyau قال المؤلف رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وان جار مالن yace baya halatta yaƙar sarki ko shugaba wala alkhuruju alaihi ko a masa tawaye wa in jara ko da yayi zalunci wazalika hakan kuma dalilin malan shine لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا ولقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين malin ya ce na daga ciki fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa abu zarar gifari allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yadda isbir ka yi haƙuri wa in kana abdan habashiyan ko da bawa na habashi aka sanya shine bakin bawa shine shugabanka ka jure ka yi haƙuri da kuma faɗinsa ga mutanen madina ya ce ku yi haƙuri har ku haɗu da ni a kan tafkin alkausara walai samina sunna kitalu sultan bai daga cikin sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yaƙan shugaba ko sarki fa inna fihi fasadar duniya saboda yin haka yana kawo ɓacin al'amurra na duniya kasuwanci mulki gona da sauransu duk wannan za a wayi gari in ana hayaniya ba za a yi ba ai da akwai inda ake su dankali so wane ne da yawa ake yin abubuwa amma tashin hankali ya sa ana yi kana kallon gonarka sai ka dawo ana yanka maka wani guri ana san maka kana aiki sai ka rikici ko ba haka bane ba da ka saba buhu ɗari kaza buhu kaza ga sunan da yawa yanzu kuma an zo an ba ka gurin buhu kuɗi ko buhu biyar ana ga an taimaka maka haga an samu fasadin duniya kenan kana kasuwanci da shagon ka mai kyau da girma da sauransu haka za a zo a sai kayan ka ai mai ka da wani guri gunda za ka kasa kayan ma babu don haka ya ce wa din kuma yana kawo menene bacin addini kaga ka tsaya ka yi addinin kama ba zai yi ba iyalanka su zo ka saba kana kula da su waye sai su dawo mutum nawa ne iyalan suka dawo matar wani wata taba zuwa kasuwa ba amma ta dawo tana bara cikin kasuwa wani bai taba ganin ta ba garin su inda yake amma aka rayu gari tana yawo sai ya wuni bai sai ina take ba ta wuni bai sai ina yake ba da kuma kowa ka sani matanka suna gida ne amma dan mutum ya je ya dawo bai tada ita gida ba sai ce tana wurin bara ko tana gurin ina ko an ce ana raba wani abu ba haka bane duk wannan ba musiba ba ce Allah madaukakin sarki ya kare mu don haka la yajuzu li ahadin an yuqatila sultan baya halatta ga wanda daga cikin mutane ya yaki shugaba bi ayyaka ruja alaihi bisila ya masa tawaye dauki makami li anna hadha yatarattabu alaihi mafasidun kasiratun wannan yana kawo barna mai yawan gaske fadin sa da yace wala yahillu qitalu sultani wala al-khuruj alaihi wa in jara ay yahrimu qitalu sultan yani muqatalatu sultan kama taf'alu al-kawarij irin yadda kawarijawa suke yakan shugabanni wannan bai halatta ba wa in jara ai hasala minhu jawrun aw zulmun ko da yayi zalunci yana zalunta fa innahu yusbaru ala zalika za a yi hakuri akan wannan in ka ce ba za ka yi hakuri ko ba za ka iya ba duk wanda ya ce ai ba za mu yi da wannan zaluncin ba ka taso kai zanga zanga kai fito na fito sai a kashe na kashewa a harbe na harbewa a kaddara ko an kun kashe shugaban to kuma an su ma su ware gefe sai su ma ba su yadda ba shikenan ba za a sami yadda ake so ba an fahimta li'anna saura ala zalika lalle dan saboda hakuri akan wannan ma'a ma fihi min ad-darar tare cewa akwai cutarwa kana kallo ana cutarka akaffu min ad-darar allazi yahsul bil khuruj alayhi tafi sauki akan cutar wanda ake samu idan an yi wa shugaba tawaye ban san ko an gane ba fad-darar allazi yahsul ma as-sabr ala da'ati sultan al-ja'iri akaffu min ad-darar allazi yahsul bil khuruj alayhi malan yace cutarwa da ake faruwa take samuwar mutane idan sun yi haƙuri akan ɗa'a ga shugaba ko da ja'iri ne suna bin sa Allah ya raba su da shi shi ya fi sauƙi akan cutar wanda za su samu ta tabbata idan suka yi masa tawaye wala shakka anna min alqawaid almuqarrarati fil islam na daga cikin ka'idodi da suke tabbatattu a addinin musulunci irtikaba akaffid dararaini lidaf'i alahuma tun kuɗe mafi sauƙin abin da ke cutarwa guda biyu saboda tun kuɗe abin nan wanda yake mafi girma ga sunan duka abubuwa ne ababe ne guda biyu dukansu akwai matsala sai a duba wanne ne ya fi sauƙin matsala shi kenan sai a yi a kafin darare ne kenan ina fatan ana fahimta sai a duba wanne ne ya fi sauƙi shi kenan sai a yi ina fatan ana fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ومتانن غرين مدينة إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم ياتي للي da sannu bayana za ku ga ƴan handama da babakire al'asra mutum ɗaya danne kayan mutum 100 ko 30 kamar kusa yanda ake a Najeriya ko to idan haka ya faru me zamu zamu yake su annabi sallallahu alaihi wasallam yace fasbiru hakuri za ku yi hatta talqauni alal haudi sai kun hada ni a bakin tafkin alkausara ma'ana kai haƙƙin da suka ce idan muka samu shugabanni da suke zaluntar mu ya zamu ya manzon Allah yace to to adduna haqqal ladhi alaikum ko haƙƙin da ke kanku na musu abin nan na musu da'a matsayin su na shugabanninku ku yi musu namu fa yace ku nema wajen Allah don haka shine nan ku yi haƙuri an cuce ka anan sai ka je lahira Allah ya saka maka sai ka je ga ka annaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bakin tafkin alkausara amma fa idan kai aiki dan ba a shan ruwan alkausara sai an yi aiki kuma aikin bisa ga tsarin yanda manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbai suka koyar don ya tabbata hadisi a cikin muwatta na Imam Malik da sahihu Muslim akwai wa'inda sai an zo bakin tafkin alkausara da bulala mala'iku za su dauka suna koransu manzon Allah ce wannan al'umma ta ne akwai alaman sun yi sallah akwai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sai za ta dare ma ahada su ba daka abinda baka taba yi ba shi suka yi abinda baka sabbatar da shi cewa addini bane shi suka yi abinda sahabbanka ba san addini bane shi suka yi fasuhukan fasuhukan a kore su sun haɗu da nisan jinkan Allah shikenan ba su ba shan tafkin alkausara wanda manzon Allah ce duk wanda ya sha ba zai taba jin kishirwa ba har abada kuma shi kenan ka haye sai ya zo bakin alkausara a kore shi saboda haka yan uwa kirkira addini wallahi abu ne mara kyau a yi kokari a guje shi in ba haka ba wahalar banza za ka yi Allah ta'ala ya tsare mu sai ka je bakin alkausara sai a kore ka manzon Allah zai ga cewa alama kai gahi nan kayi sallah kila kayi kaza sai a ce ayyan da kace ayi ba haka aka yi ba shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yana karban abin da ya aika manzon Allah ya ce ayi yayi ko ya tabbatar shine abin da Allah ta'ala zai karba daga nan kawai za a kore ka za a maka bulala ne bulalan kuma irin na mala'iku ba ba bulalan yan banga ko soja ba wanda shi kenan ka tafi ba kai ba rahaman Allah madaukakin sarki saboda haka mutane wajibin su ne su tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye su tun a hadari ana karantawa waye kifa inda amrihi mutun ya tsaya inda aka ce masa da ka tsallaka ka je wani guri man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro a wa addini wanda babu shi addini to fa huwa raddun Allah ya maida mishi baya su man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki Allah bai so kuma Allah ba zai karba ba ausahum bisabri ya musu wasiya da yin hakuri ma annahum yalqauna asra tare cewa za su hada yan da yan handama da babakire in an ce asra huwa isti'saru bil amwali dunahu mutum wayansu su danna kudi su hana wayansu fa ausahum bisabri annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wasiya su yi hakuri idan haka ya faru lima fi zalika min dar'i azamin mafsadataini saboda cikin haka akwai tunkuɗe mafi girman barna guda biyu yayin da aka ce shugaba kuka ce za ku je ko Abuja ko kuka ce za ku je ku Damaturu ko ina ne ko bakin sakatari yanzu nan za a dawo da kai ana yi da ruwan zafi ko ana yi da hayaki nan da nan sai ga wani akwanci to me aka cin mawa kenan in an zo ko da a ce an kama shugaban an abin nan to kuma akwai insu ko ba ya yadda ba sai kila wani wanda ya fi shi muni ya zo ya hau shi kuma in ya zo yana jin tsoron ku zo ku yi masa haka shi ma kuma sai ya fada ku ya kashe na kashewa shikenan kaga an samu mummunan abu to amma gwanda ka zaka iya fita ka je ka nema da wahala shi can ya je ya rike shi baya ma aka samu yanzu a ce ana jiran karshen wata ai da ba ruwan wanda karshen wata ko ba haka bane ba sun hada an talautar da mutane ne ha kurin ba abin da ya hada shi da albashi sai ce yanzu ƙarshen wata da wallahi ba san ma wani abu ƙarshen wata ba shi dan ma'aikacin gwamnatin nan shine ya san ƙarshen wata amma kai ba abin da amma yanzu kowa har mata sun gida sun san ƙarshen wata wannan ba talauci bane sanin ƙarshen watan nan ma talauci ne wallahi yanzu nan ka je mace a cikin gida ta san yau 21 ne an kusa a fara biyan albashi kuma ba ta daukan albashi an hada duka mutane sun dawo aljihu daya an dawo ba a daukan komai ba Allah an san karshen wata an dawo da mutane aljihu daya amma da kawai yanzu ka kalla wanda ya je noma ya samu kaka kawai ake duba ko ba haka bane ba kaka kuma ai tai amma aka dawo wannan shikenan an shiga wani ne kar ka kalli abin da suke kawai rabu da su kai dage da nomanka dage da kasuwancinka dage da kaza na neman haladdinka shikenan sai ka samu kwanciyar hankali amma lokacin da aka nuna wa mutane shikenan kuma su suka janyo ko a kalli me ake samu me ake bayarwa shikenan sai a koma can gurin Allah ta'ala ya tsare mu don haka sai ce dole a duba me karamin abu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masali sai a duba a kaffu darraini wannan kaida ce ta malaman usulul fiqh ga wannan ga wannan in an zo nan za a iya sarara sarai wannan kuma za a sha wahala sai a bi wanda za a rasa rai shi kenan sai a duba mai sai a duba wanda za a sha wahala amma ko ba za a rasa rai ba saboda a rasa rai kaga an yi babban abu gaba ke daya ga shi wannan abin idan kai abin sai ya shafi yan gidanku duka wannan kuma kai kaɗai zai shafa sai ka tsaya kai kaɗai ya shafe ka kaga a kafin darare ne kenan a ce akwai wanda zai zo ya belinka amma haka zo aka yi gaba ki ɗaya kaga abin bai yi ba والنبي قوله وذلك لقول رسول أبي ذر الغفاري اصبر فإن كان عبدا حبشيا يعني لا يحتقر ولي الأمر kar a walakantar da shugaba wa in kana mazharuhu gair jamil ko da za a kalle shi ba kyakkyawa bane ba balarabe bane ba ba bi kyakkyawan diri bane ba in kana aswadul law ko da baki ne ya zanto shugaba aw laysa lahu nasbun arabiyyun ko ba da nasaba da larabawa لأن الإبرة بمنصبه أنا لورا da me matsayin da mutum ya samu wa huwa al-khilafatu wal imara da an ce shine shugaba kar ka ce ai dan kabila kaza ne ai kaza ne tunda aka ce ya zama kawai shikenan i kokari kabi da zaran kun ce ai wannan kabilan kaza ne shi kuma kun ziga shi sai zanto aiki sai kabilan shi zai yi wa ko ba haka bane ba amma ya zama shugaba shikenan shugaban mu ne sai ya gane da kabilan shi da wanda ba nashi ba kowa ma nashi wa laysat ibratu bi shaksihi ba a duba wane ne mutuntakan shi wane ne fa yuda'u kawai za a yi masa da'a ma dama annahu muslim muddin aka ce shi musulmi ne wala yanzuru ila mazharihi ba a kallon me ya fito fili na kyawun fuskar sa mimma la yujibun nazira lil damamatihi wanda abinda baya burge wanda ke kallo saboda ba kyakkyawan mutum bane ba au lirasasatihi ko kuma yana da wani rauni a jikinsa za a iya kallo a ce yana da matsala gurgu ne ai li aibin fi jismihi au li aibin fi jismihi ko kuma akwai wani abin nan a aibi a jikinsa mujaddawul atraf watakila yana da shanyayyen hannu ko wani hannu ɗaya yake da shi wa kullu hadha la yusawwigu al-khuruj alayhi duk hakan bai halatta ba ayi masa me ayi masa tawaye hatta law kana maridan ko da bashi lafiya wa in au indahu da'aful sihi ko da rauni na lafiya ma dama in kaga in akadat bai'atuhu muddin an kulla an ce shugaba ne sai a dage da yi masa addu'a kada ce to mu yanzu a fidda shi ayi kaza kaza tunda bashi lafiya baya kaza waya ga ma fa innahu yazbiru alai za a hakuri ne wa isma'u lahu kuma aji in ya faɗa wai dawo ai masa da'a walau kana bi hadhihi sifat koda da wayancin sifofin da aka faɗa ne don haka sai ce wa laysa min sunna qitalu sultan ai laysa min fi sunnati sabita anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qitalu sultan ya kar shugaba bai tabbata ba a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wala fi hadisin wahidin babu a hadisi daya wanda aka ce aiwa shugaba ta waye in dai musulmi ne la da ifin wala hasanin wala sahi ba hadisi da ifi ko hasani ko ingantacce da ke magana a baranta na ingantacce akan wannan laysa fi sunnati hadisin yadullu ala qitali sultan muslim babu wani hadisin da yake magana akan cewa a yaƙi shugaba ko sarki musulmi wa in kana fasikan ko da fasiki ne wa in kana zaliman ko da azzalimi ne ka tambayi sahabbai suka zauna da irin su abin nan hajjaji bin yusuf sakafi wa in kana ja'irin ko da ja'iri ne azzalimi wa in kana musta'siran bil amwal ko me ba bakire da dukiyar mutane ne fala yajuzu al khuruju alaihi baya halatta a masa tawaye bal ahadisu kullaha tadullu ala sawri hadisi duka suna nuna cewa ayi hakuri ala zalika akan wannan wa tahrimil khuruji alaihi kuma ya haramta ayi masa tawaye abin da ya faru a Najeriya a lokacin da Umar Musa ya raduwa bashi da lafiya daga cikin musulmi ne aka samu akwai wani wanda dan nan haka ne ma suna magana to a tun da bai da lafiya a fidda ayi kaza ayi kaza ayi kaza suka yi ta surutu har dai abin da ya bayyana ya bayyana Allah ta'ala ya kaddara kwanan shi ya kare ko da an boye ne kafin haka kuma ba ai menene ba na daga ci suka yi ta yi amma da haka zo ba an dana kuda ba haka ya kamata a san me ake musulmi ne da zaran an ce wani shugaba musulmi bai shi da lafiya sai ka ji kowa yana ta abin da wani so yake ya mutu wani shi kuma so yake a bashi mataimaki wani so yake a bashi kaza wani yana ganin in suwana suka samu shi kenan shi samun sai yake dubawa amma ya baya duba matsalar da take faruwa akan wannan abu saboda haka wajibi ne gare mu musulmi mu rika addu'a ga duk shugabannin mu duk wanda Allah ya jarabce mai zama shugaban mu yana to musulmi ne mu rika masa addu'a Allah ta'ala ya gyara shi don haka Imam Ahmad dan Hanbal Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa da ina da addu'a kwaya daya wacce na san cewa in nayi za a karba a ce Ahmad yanzu ka yi addu'a kwaya ɗaya Allah ta'ala zai karba ya ce ba zan roƙi Allah ya bani kaza ba zan yi addu'a Allah ya gyara shugaba ne saboda in ya gyaru kowa da kowa ma zai gyaru amma in ni kaɗai ne fa to sai shugaba ya ce ni na samu kuɗi na samu kaza sai ce yau ba wanda zai fito shi kenan ko ba wanda zai fito ba haka ba ne a ce ba kar a ga kowa a titi kuma shi kenan ta zauna ba za a kowa a titi ba kana cikin gidanka da ka yi sati kuma sai ka damu duk abin da a cikin gidan ya ce zan yi wa shugaba ne saboda haka musulmi wallahi mu rika mantenin shugabannin da muke da su musulmi akwai bambanci a kafin dararraini da wani arne wanda yake cewa Allah uku ne wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa la ya'alunakum kabala waddu ma anittum babu yanda za a yi arne ya rike maka amana duk abin da zaka sha wahala wallahi duk yanda yake yake maka baki haka yake so duk abin da zai baka wahala to saboda haka wajibi ne musulmi abin da ya janyo musu matsala a Najeriya rashin haɗa kai amma inda za a haɗa kai in abu ya faru shugaba a masa addu'a ta alkhairi a haɗu akan wannan to duka shi ma zai shiga taitayinsa amma sai ga akwai wanda so yake a ce shi wannan musulman baya wani kuma arne ne shi ma kuma a gwada wai ina ake gwada arne ai karka yadda gwada arne innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walam tuflihu idan abada haka Allah madaukakin sarki ya faɗa da sun samu dama shikenan ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza kalau addu alaykumul anamila min al-ghayb Allah ya ce kul mutu bi ghayb kuna son su arna amma ba su son ku sun haɗa ko sai ai fatin mu daya ai kaza din mu daya ne ai kaza kaza kaza kaza amma yanda wannan kowa kama gurinsa alci din ya zace bari Allah ya kai mu za mu yi maganin su Allah ta'ala ya tsare mu don haka yace walaysa min as nani wala yu'na hadha anna sultani la yunasihu wannan ko bayan nufin cewa ba za a yi wa shugaba nasiha ba dole ne aka ga shugaba sarki ko mai unguwa ko lawan ko hakimi ko wane ne dole ne a je a masa nasiha a samu masu hankali bal yunasihu sirran bainahu wa bainan nasi amma a sani shi shugaba yanda zaka yi wa shugaba nasiha ba haka zaka man nasiha ba in ka da ni ka iya mun nasiha gaban idan mutane ko kuma kofa gida an gan mu tare da kai amma sarki fa kuma mai unguwa ko lawan ko waye same shi da yadda ka kira shi ku yi magana da shi yalla bai ya kamata a gyara kaza ya kamata ka zo kawai gurin sarki ne kai kaɗai ka zo an zauna babu kowa to yalla bai abin da ya kawo ne kaza kaza kaza kaza ne wallahi zai ga mutuncin kuma zai dauki abu amma da zaran ka fito kana ta magana akan shi ana ta kaza wallahi ba zai dauka ba ina fata ana fahimta shi shugaba ana masa nasiha ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta a hadisi mai bambanta nasihan kowa da kowa fa yajibu alaman indahu nasiha ya zama wajibi akan wanda yake da nasiha zai iya yi an yi balliga halis sultan ya isar da ita ga shugaba ko da mai unguwa aka ba mutum a unguwa ga wani abu an kawo wani abu yayi zalunci ya danne an yi kaza sai ka same shi gefe wane wannan matsayin naka ba na wasa bane kuma ka gane jagorancin mutane kake Allah ta'ala sai ya tambaye ka saboda haka in ka rike mutuncin ka dole kowa ma ya bi ka waye waye da sauransu haka kai masa nasiha daga kai sai shi kuma in ya fito ba zai ji wani ya ce ai na je na mishi nasiha ai ni na masa kaza ba to kuma gobe in an samu wani abu kaje ka masa magana zai ce ba mai kaunan ka irin saboda kai ba tonan asirin sa kake so ba ce na ji mut anguwan na an fara kaza na ji garin na an fara kaza kar ka yadda da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addinu nasihatu qulna liman qala lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم النبي صلى الله عليه وسلم يتي الدين نسيحة حديث تميم بن أوس الداري كو الله مدوكاكين سركي يقرا masa yadda hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace addini nasiha ne ma'ana kacokan addini ya ya taru akan nasiha muka ce wajen gawa sai ce ga Allah nasiha ga Allah ya ake wa Allah nasiha nasiha ga Allah a bauta masa shi kadai kar a hada shi da kowa a wajen bauta uluhiyyarsa da rububiyyarsa da asma wa sifat nashi a tabbatar masa abin da ya tabbatar wa kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wannan shine ake kira nasiha ga Allah kar ka bauta wa kowa sai Allah ba mai badawa ba mai hanawa sai shi ba mai azurtawa ba mai talautawa sai Allah madaukakin sarki shine hayyul ladhi la yamutu wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamutu shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum shi kade za a bautawa wannan shine kai nasiha ma Allah wal kitabihi nasiha ga littafin Allah ya na wal kitabihi nasiha ga littafin Allah wa littafi al-qur'ani kai da cewa shi saukakke ne nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin kai da cewa shi wannan qur'ani littafin Allah ne gaskiya ne duk abin da ke ciki alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina shine kai nasiya ga alqur'ani kai san cewa la ya'tihi al batilu min bayni yadayhi wala min kalfihi tanzilun min hakimin hamid barna ba ta zuwa ta gaba ko ta baya kuma sauƙaƙe ne daga wa wanda yake mabuwayi mai hikima Allah madaukakin sarki godadde kai da wannan qur'ani littafin Allah ne wahayi ne daga Allah madaukakin sarki wanda shi ke rayar da zukatan mutane ya sa mutane seti ya sa mutane sa'azurta nan duniya da kuma kiyama wannan kai nasiya ga alkur'ani kenan babu littafin da zaka hada da shi da shi kuma kai da babu rage cikin shi babu ƙari don Allah madaukakin sarki ya dauki nauyin kare shi kuma ya kare shi wani rasulihi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake kai da shi dan aikin Allah ne manzon Allah ne Allah ta'ala ne ya aiko shi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne kai da cewa ya isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha ka tabbatar da cewa duk maganar sa wahayi ne babu son zuciya a ciki duk abin da ya fada Allah madaukakin sarki shine masa wahayi yace masa ya fada don haka shi ma yake faɗi cewa sallallahu alaihi wa sallam in attabi'u illa ma yuha ilayya babu abin da nake bi sai abin da aka mun wahayi kai da wannan shine kai nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai da dan aikin Allah ne manzon Allah ne sannan wali a'immatul muslimin da shugabannin musulmi shugabanni na musulmi duk wanda ya zanto jagora a'immatul muslimin kala biyu ne akwai al'ulama akwai akwai al'umara al'ulama mubayyinun wal'umara munfizun malamai a musu su ma nasiha nasiha ga malami yanzu ba hakurin za ka fito ka ce ai malam wana kaza yake ba su ma kaza a'a sai ka same shi ma gefe malam ku ne jagora a garin nan ku ne jagora a ƙasar nan a unguwan nan ku ne malam in aka samu matsala a gidanka ka hango yar gidan malam ko dan gidan malam kaza ya faru ba kawai za ka zo kan titi a rika cewa to ƴaƴan malaman ba kenan ko ko malaman a sai ka same shi malam a danne kaza in kaza inda yana faruwa malam to unguwan nan kaga in ku aka samu matsala a gidanka malam to min babu aula gidan kowa a samu sai ga cikin ikon Allah malam ya dauki mataki to da a ce an bari akwai wanda suna cin gwaso suke ga malam ya samu matsala su aka a gidan malam kaza ya faru a matan malam ko a ƴaƴan malam ko a ko ƴan uwan malam to wannan ba daidai bane ba saboda haka malamai suke yin bayani sarakuna kuma suke zartar da abubuwa haka ba za ka je wajen sarki ko shugaba kai masa nasiha ta gatsa ba sai an tsaya an san me ya kamata yi wa ammatin da kuma gama garin mutane kaga sai aka raba ni in maka kai kama nasiha yanda zaka min ba haka zaka yi wa malam ba ba haka yanda zaka min nasiha haka zaka je kai wa sarki ko kai mai unguwa ba ina ko lawan saboda ni ba mai unguwa ba ni ba sarki bane ba ina fata ana fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka kowa da yanayin tsarin yadda za a masa falaisa ma'ana zalika annahu la yunasa bayan nufin cewa ba a yi nasiha wa annahu yutrak za a bar shi bal la budda an yubayyana lahu dole ne annahu yutrak a ce za a bar shugaba ko sarki ko malam hatta malami aka kuskure sai a je a masa nasiha la budda an yubayyana lahu dole a masa bayani wa yusa a masa nasiha wa haza min haqqihi alal ulama shi sarki ko shugaba haƙƙinsa ne a wajen malamai wa alar ra'iya da su ma talakawa wa ala ahal mishwara da ma su ma ‘yan shawaran sarki wanda ya ɗauke su ahalin shura dole su gaya masa gaskiya idan aka ce sarki ya ɗauka kana cikin ahalin shura to karka je ka faɗi abin da shi sarki yake so zai masa daɗi duk abin da ka san daidai ne gaskiya ne to ka faɗa fasda'a bi ma umar kenan ko na sai ce wa ahalin ra'ayi haka nan masu tunani mai kyau annahum yunasihunahu za su yi masa nasiha har su gaya masa gaskiya ko da kawansila aka bayar a waɗinku ba shi kenan abin da yake nunawa a bar shi ana zage shi ba da ya zama su suka taru suka ce kai ne ko bayan kwana biyu sai a dawo ana zagi a'a sai a taru a same shi to wani abin da ya samu ka ɗauko ka muna ganin cewa za ka janyo mana kaza da kaza da kaza saboda ka san bohol kaza yana da matsala sai a taru ba kawai ka san wanda shi aka haɗu aka ce waya ne to kuma so yake a dawo a zage shi yanzu saboda yana son wani kaga wannan ba daidai bane ba sai a taru guri kaza akwai matsala kai ne jagoran dama tun za a sahi towa ne yanzu mun yadda to amma fa duk abin da ya taso dole ka je lokal gamman kai kaza kai kaza kai kaza ba ku huke so ba to amma in ka ga mutum yana faɗa shi ba ba shi dubu biyu an ba shi dubu uku ba matar shi bata aihu ko za a yi auren yarsa wannan rabar ya zo ya ba shi kaza ba kawai shi ne kai kace kai zaka zama jagora tun da kace kai dan siyasa to jagoran mutane zaka zama alkhairi zaka janyo mutane kai ba ta kai ake ba daman shugabanci wahala ne وليس من السنة قتال السلطان يعني ليس فيها دليل ولا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم باب وان دليل yake nuna cewa a yaƙi shugaba musulmi bal fiha a cikin sunna wa fil qur'an da alqur'ani al'amru bi da'atihi cewa akai a masa da'a ya ayyuhalladhina amanu adiullaha wa adiur rasula wa ulil amri minkum Allah madaukakin sarki ya kira waɗanda suka yi imani yace ku yi da'a ma Allah madaukakin sarki ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma shugabanni da Allah madaukakin sarki ya sanya shugabannin ku yani minkum ma dama muslima in dai musulmi ne fa innahu tajibbu da'atuhu wajibi ne a masa da'a yace fa inna fihi fasada ad-dunya wad-din fi qital sultan fasadu ad-dunya bi ayyidi al-mulk an rasa mulki an samu matsala wata shiyi alfauda za a samu hayaniya kowa yana abin da ya ga dama wai tasalladul aada za kuma an samu makiya su samu dama wa diyauddin addini ma kuma ya tozarta li'annahu la ahada yuqimul hudud ba wani wanda ake jin tsoro zai tsayar da haddi wala ahada yunaffizul qisas ba wanda zai tabbatar da qisasi wala ahada yunaffizul ahkam ash-shar'iyya ba wani wanda zai zartar da hukunce hukunce na shari'a wa yuradul huquqa ila mustahiqiha sai a maida abin nan haƙoƙi ga masu ayin waye gari a baya lokacin da ko da su masu karɓar kuɗin an je suna shari'a an taɓa wani lokacin da in kun taso ana hayaniya ba san a zo wajensu ba haka ba ne to duk mai kawo wannan ba tashin hankali mai da hayaniya kaga can ne duk da cewa zaluncin ake yi amma ana ganin akwai dama dama in an je an raba ko a can mutum duk yanda aka taru unguwa aka bashi hakuri sai ki hakuri idan an je can sai wani ya zo hausarsa da ƙyar take tabbatuwa sai ya ce ya muku iyaka an yi rubutu ya ce sa hannu in ya kai wani magana ma a zo a gaya masa sai ga an me shi kenan an dawo gida ko ko ana kallon kallo ba haka ba ne to amma menene su ma sai da aka yi lokaci da aka fada cikin wani yanayi ba su san a ce aje ba haka ba ne to ka gani lokacin da aka ce an samu wannan to dan karamin zaman lahiyar da kuke kallo ma dan abin da zai raba kuma ku samu kwanciyar hankali wallahi sai ku rasa shi wa yanfizu ahkamul qada'iyya wa hina idin yufsidu din to addini ma zai samu matsala bi haza da wannan fa yakunu fauda sai a samu hayaniya wa fasadu da barna fa idza lam tuqda ayadu sari tadiul amwal malai sai idan ba a yanke hannun wanda ya sata to dukiya ta walakanta za ta halaka wa idza lam yuqda qadaw tariq idan ba a kashe wayanda suke yan fashi da makami to atalu subul to hanyar da za a bi a wuce ma sai zama aiki man allazi yaqumu bi haza wa ke tsayawa kan wannan ko waliyul amr shugaba ne zai dauki duk matakin da ya kamata ya dauka haza min salahiyati waliyul amr wannan na daga cikin silahiya na shugaba wala ahad yastadiu walau ijtama an-nas kulluhum da mutane za su taru gabaki daya mustadawul qiyam bi hadhihi al-umur sai a taru anguwa duka ana so ya bari sai ya ki bari a taru a rasa wani mataki za a dauka sai ga an taro da malaman unguwar da masu kudin unguwar da talakawan unguwa da dattawan unguwa da wane ne sai a ce to a dauki matakin hukuma sai a je sai a ba da ɗan sanda guda biyu da an zo sai ga yayi la'asar da haka bane to idan babu wanda aka ce shugaba ne wanda za a ji tsoro da za ku taru duka aka ce ba shugaba a ciki shikenan abin ya zama abin da ya zama amma da an zo shikenan sai ga abin nan sai ga mutum kun zo an ce a gyara kwata a yi mai abin nan dan helis kwaya daya da ya zo sai ya kuma hankalin shi ya tashi ya ku ta cewa dan Allah wani kai hakuri a tona daga nan a yi kaza abin da kwatan nan a yi kaza a yi kaza ha kullum ko da barazana wani ya zo aka ce dan helis yawwa ba sanda ba abin nan ina ma sai ganshi da irin wayan nan taku ta yan abin nan dinnan ya fara wani daukan hoto haka to sai ga ya kauce ba haka bane to saboda ka yan uwa an samu jagoranci shikenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu amma da mutane za su taru gabaki da aka ce babu shugaba kwaya daya to ba a san me za a yi ba kawai mota ce aka shiga kowa bai iya mota ba gashi kuma an shiga mota ila da zirin ne an samu mutane da yawa a ciki ba wanda iya mota har wanda ya zauna gurin direba motar zai tafi haka ba zai tafi ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu abin da na faɗi daidai ka tariye daga nan daman Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ba mu lada gabaki daya wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ne da shedan da karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki daya ya bamu ilimi mai albarka Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya wayanda suka rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka kare mu daga tawaye ma shugabanni Allah ka samu masu juriya da haƙuri akan zalunci da ake mana Allah madaukakin sarki masu zaluntar mu Allah madaukakin sarki ka sa su gane Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana Allahumma qasib lana min kashyatika ma tahulu bihi bayna wa bayna ma'asiyatik ومن داعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا wa sallallahu ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi